أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wadda littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyid mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna 24 ga watan zulqa'da hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan 6 miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun fara karanta babi babu birrul walidaini wa silatul arham mun tsaya akan hadisi na 321 in ban manta ba bayan mun karanci hadisi na Abu Huraira inda yake cewa fi riwayatin da malam yake cewa fi riwaya ya rasulullah mana haqqun nas bi husni suhbati qala ummuk ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك الصحابي بمعنى الصحبة صحابة بمعنى الصحبة وقوله ثم أباك هذا هو منصوب بفعل معذوف أي ثم بر أباك وفي رواية ثم أبوك وهذا واضح wannan bayanin wannan ya gabata ko idan za mu ci gaba da wannan ruwaya wa anhu hallau muna da hadisi wannan hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu man adraka abuwaihi inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul aljanna hancin mutun ya dirmiya da ƙasa hancin mutun ya dirmiya da ƙasa hancin wani ya dirmiya da ƙasa wane ne wannan man adraka abuwaihi inda alkibar wanda ya riski mahaifan shi girma ya kama su sun tsuha ahaduhuma ɗayan su ne aw kilahuma ko su gaba ɗaya biyun falam yadkhul aljanna kuma bai shiga ba aljanna da sababinsu na wannan mutum da alamar tabewa kuma a ce wane ya tabe wane ya tabe domin duk wanda ya fada hanci jirmiya da kasa to an yi mugun wani al'amari bai yi daɗi ba idan kaga ƙasa a hanci inda ba ta sujada ba ce ba to al'amari bai yi daɗi ba sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hudu wannan su uku mutumin da ya riski mahaifan shi ɗaya ko biyu bayan sun tsuha kuma bai musu ba ladabi da biyayyar da suka dalilin shi ya shiga aljanna rawahu muslim wannan hadisi imam muslim suka fitar da ya fitar da shi wa anhu radiyallahu anhu hallau har yanzu muna da hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna rajulan qala wani sahabi yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatun asiluhum wa yaqta'uni ina da ƴan uwa dangi wanda nake sadar da zumuntarsu su kuma suna yanke ni ba sa sadar da zumunta zumunta ta game da su na ni nake sadar da zumunta su ba sa sadar da zumunta wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya ni kuma ina kyautata musu su kuma suna munana mu ana samun irin wani wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya ina hakuri da abin da suke min in jimre su ɓata min rai in yi haƙuri wai jahaluna alayya su kuma suna mun wawanci don na yi kuskure ko wani abu ba sa iya haƙuri sai sun yi wawanci a kansu ƙala la'in kunta kama ƙulta inda ka kasance kamar yadda ka yi bayani ka faɗi faka annama tusiffuhum malla kai ka ce kana ciyar da su ne wannan toka mai tsananin zahi wala ya zalu ma'aka min Allah zahirun alaihim ma dumta ala zalika kuma Allah madaukaki ba zai gushe ba wani daga Allah madaukaki wanda zai taimaka ma karin jaye su ba zai gushe ba a kansu zahirun alaihim wanda zai taimakawa zai taimaka ma karin jaye su ma dumta ala zalika inda ka kasance a wannan yanayi baka fasa kai dai ci gaba da sadar da zumunta ci gaba da taimaka musu kuma ka yi haƙuri a bisa jahilcin da suke ma kai ne a saman su rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa tasuffuhum bi dhammi ta'i wa kasri sin al muhmala wa tashdid al fa'i tasuffuhum kawa ta damma kawa sin kasra sin wadda batta da diya wa tashdidul fa kuma kawa fa shadda karhi wal mallu ay bi fathil mim kuma kawa mim fataha wa tashdidil lam kawa lam karhi wa huwa shine ar-ramadu al-har shine toka mai zahi ai ka annama tut'imu ar-ramad al-har kai ka ce kana ciyar da su toka mai tsananin zahi waho tashbihun lima yalhaquhum min al-ithmi wannan kuma kaman taswa ne da abin da yake gamuwa da su na zunubi bima yalhaqu akil ramad min al-alam kwatamcin abinda wanda yake cin toka mai tsananin zahi yake ji na zahi na ciwo wala shay'a ala al-muhsin ilayhi kuma babu wani abu akan wanda yake kyautatawa ya zuwa gare su lakin yanaluhum ismun azimun bi kasrihim fi haqqihi ina sai dai zunubi mai girma na samuwar su dalilin tauye haƙƙi da suke mishi wa idkhalihim al'adha alayhi kuma da yanda suke cutar da shi wallahu a'lam Allah shine mafi sani قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه zala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda yake son Allah madaukaki ya yalwata mashi a cikin arzikin shi ya bashi arziki mai dimbin yawa wa yunsa lahu fi atharihi kuma a jinkirta mashi a gurbin shi a rayuwar shi Allah ba zai ɗauki rayuwar shi ba da gaugawa falyasil rahma to ya sadar da zumunta shi kenan sadar da zumunta nau'i ne na sababin arziki samun arziki kuma da tsawon shekaru da tsawon rayuwa da cewa rayuwa adadin da Allah maɗaukaki yankawa mutum bai ya ƙaruwa sai dai ana nihin Allah yake sanya albarka a cikin rayuwar shi sai zamanto shekara 100 ce zai yi shekara 100 nan abinda zai a shekara 100 kamar wanda zai ta a shekara 200 Allah sai sanya mai albarka a rayuwa qala wa ma'ana yunsa lahu fi athari ay yu'akhkhara lahu fi ajlihi wa umri shine a jinkirta mashi a ajalin shi da rayuwar shi wa anhu qala hallo an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce kana Abu Talha aktharu kana Abu Talha akthara an-nas bil madinati malan min naqli Abu Talha yahi kowa yawan arzikin dabino a Madina min naqlin wa kana ahabbu amwalihi bayraha kuma mafi soyuwar dukiyar shi dukiyar da ya yi so a cikin dukiyar shi wata rijiya ce wadda ake ce mata bairuha'a wa kanat mustaqbilal masjid tana fuskantar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya shiga wannan rijiya kun san rijiyar a me yake da suna garka ko kwari rijiya ce el gajera da hannu ma da ɗan ƙaramin guga sai ka sa bai ba gaba guda ka shawo ruwa zala sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya shiga cikin wannan rijiya wa yashrabu min ma'in fiha tayyib sha ruwa cikin wannan rijiya mai dadi lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sabka lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu alkhairi ba da sakamako na kwarai har sai kun ciyas daga abin da kuke so da karan kanku da in za ka ba da sadaka kada ka ba da sadaka ka ba da abin da kai ma baka san shi baka kamnan shi baka kyawu baka baka san shi za ka ba da sadaka ta kwarai ka ba da abin da kake so daga abin da kake so ka ba da shi kama abu talha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abu talha ya tashi ya tafi wajen manzan Allah wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi fakale ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu Allah mai girma Allah madaukaki wa tabaraka wanda albarkacin shi suka yawaita wa ta'ala ya daukaka ya kulu na cewa lan tanalul birra ha abada ba za ku samu wani alkhairi ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyas da abin daga abin da kuke so wa inna habba mali ilayya ruha. dukiyar da na hiso daga cikin dukiyata ita ce wannan rijiya ruha. wa inna ha sadaqatu lillahi ta'ala na bada ta sadaka domin Allah madaukaki arju birraha wa zukhriha inda Allah ina kwaɗayin birraha ladanta ko alkhairinta wa zukriha da kawarta inda Allah wajen Allah madaukaki ta'ala madaukaki fada'aha ya rasulullah haythu araka Allah ka sanya ta yanda inda Allah madaukaki ya gwada ma in mutane za a ba wana da wana tasu ce in me za a yi da ita dai ta dai wannan na damka ta a hannunka yanda Allah madaukaki ya gwada maka yi da ita. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ce bah zalika malun rabih bah kalma ce wadda take kwatanta girman abu da ya isa zalika malun rabih wannan dukiya ce wadda ta ci riba wadda aka samu riba a cikinta. ta zalika malun rabih sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan su biyu wa qad sami'tu ma qulta kuma ni na ji abin da ka faɗi Abu Talha wa inni ara an taj'alaha fil aqrabi ni kuma ina ganin ka sanya ta ga mukusanta wakafi ne zamanto mukusanta za su kula da shi wa qala Abu Talha sai Abu Talha ya ce af'alu ya rasulullah zan aikata haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qasamaha Abu Talha fi aqaribihi min bani ammi sai raba ta tsakanin muksantan shi daga ƴan uwan ɗiyan ɗan uwan mahaifin shi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi وسبق بيان الفاظ بيان الفاظه في باب الانفاق مما يحب yuhib a bayanin lafazan wannan hadisi ya gabata a cikin babi na ceswa daga abin da mutum yake so nan malam ya yi ta'aliki da dai kuma a kan hadisi na bai yi nuni a kan shi ba man kuma dogon taliki ne da 23 la da 23 taliki na biyu ne a na'am na'am na'am karshen shi qala falyasil rahma قال الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى شيخ محمد ناصر الدين al-albani wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ce al-hadithu ala zahiri hadisin wannan absa yanda yake a zahirin shi ai anna Allah ja'ala bi hikmatihi silatar rahimi sababan shar'iyyan li tulul umri Allah madaukaki ya sanya da hikmar sadar da zumunta sababi ne na shar'ance ga tsawaita rayuwa wa kazalika husnul khuluq kuma hakanan kyawawan halulluka suna karawa mutum rayuwa tsawon rayuwa wa husnul jiwar da kyakkyawan makwabtaka kama fi ba'd al ahadith sahiha kama yanda yazo a cikin wani shashin hadisai ingantattu wala yunafi zalika ma huwa ma'lumin min ad-din bi darura kuma wannan bayya korewa abinda aka sani sananne da larura annal umra maqtu'un bi cewa shekaru ko rayuwa abu ne wanda Allah ya yanke shi cikin hadisi jibril ya zo cewa da zaran mutum ya kwana shekara ya kwana 120 Allah zai aiko mala'ika ko wa yuktabu lahu ajala a rubuta ajalin shi wa rizqahu ashakiyun aw sa'id to kina abu ne kaddarare wanda Allah ya ya gama ya yanke kala li anna hadha bin nazri lil khatima wannan ana lura da shi wancan hadisi da karshen abun na'am tamaman ka sa'ada hakanan ne kamar jin dadi wa shaqawa da tsiya cikin hadisin me yace karshen wannan hadisi mutum zai yi aiki irin aikin 'yan aljanna ko har sai ya ya zamanto babu tsakanin shi da shiga aljanna sai dai gurgudun zira'i sai ya aiki irin aikin yan wuta kaddara ta yi gabace shi sai ya aiki irin yan wuta ya shiga mene ya shiga wuta kenan yanzu wannan hadisi iya bayanin karshen al'amar lura da karshen al'amar shine ya bada misali kama tamaman ka sa'adati wa shaqawati fahuma maktu'ani bin nisbati lil afradi abnu abubuwa ne yankaku gwalgwadon ɗaiɗaikun mutane fa shaqiyun aw sa'id za a samu wanda ya zamanto mutsiyaci ne dan wuta za a samu wanda ya zamanto dan aljanna ne fa min al maqtu' bihi anna sa'adata wa shaqawata manutatani li asbabin shar'an abu ne hallau yankakke sananne cewa jin daɗi da tsiya ko shiga aljanna da shiga wata abu ne wanda suke da alaƙa da sababi a dangane suke da sababi na shari'a mun gane ko kama kala sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam kama yadda manzo Allah wanda tsira Allah da mun shi da Allah su kara tabbata gare shi i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki da kowa ya yi aiki abu ne Allah ya sauƙaƙa wa kowa game da abin da Allah ya halice shi da shi wa kullun muyassarun lima khuliqala faman kana min ahli sa'ada fa yuyassiru lil amali ahli sa'ada yassar kina wanda ya zama to dan aljanna ne Allah sai sauƙaƙe mishi hanyoyi na aikin da zai kai shi aljanna wa man kana min ahli shaqawati wanda ya zamanto kuma dan wuta ne mutsiyaci ne fa yassaru li amali ahli shaqawa sai a bashi a sauƙaƙa mai hanya ta tsiya wadda za ta kai shi wuta manan za ka ga mutum ya ta takaddancin shi kare rayuwar shi ba wanda kanzil bai yayi ko karaya ko kurji da kirki bai yayi wannan kuma daga Allah ne Allah ya sauƙaƙe mai hanyoyi wanda ya zamanto ya kama su wanda za su kai shi gidan wuta sun makara a sallallahu alaihi wasallama sannan mazala sallallahu alaihi wasallama ya karanta fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa istagna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra fa amma man a'ata wa taqa wanda ya bada daga dukiyar shi abinda Allah madaukake umarni na zakka a bada sadaka ta tatawu'i ya bada wattaqa yaji tsoron Allah madaukake ya aikata abeban da ya umarce shi ya hanu daga abeban da ya hane shi wa saddaqa bil husna kuma ya gaskatar da gobe kiyama shi akwai lahira akwai ranar sakamako ya gaskatar da aljanna fasanu yassiruhu lil yusra da sannu za mu sauƙaƙa mashi abin da ya zama to mai sauƙi ne wanda zai kai shi ga aljanna wa amma man bakhila wastagna wanda kuma ya taushe kowa aljihun shi yayi ruwa wastagna ya wadatu da abin da ke tare da shi wa kazzaba bil husna ya karyatar da lahira ko aljanna fasanu yassiruhu lil usra kuma da sannu za mu sauƙaƙa mai aikin da zai kai shi cikin abun wahala ita ce wuta jahannama usra wahala suratul ala fa kama anna al iman yazidu wa yanqusu kamar yanda imani yake daduwa jazakumullahu khair Allah saka kamar yanda imani yake daduwa wa yanqusu yake raguwa wa ziyadatuhu at-ta'a wa nuqsanuhu al-ma'siyah kamar yanda imani yake daduwa da biyayya ga Allah madaukaki da manzo kamar yanda imani yake raguwa da saban Allah da sabawa Allah da sabawa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama wa nuqsanil ma'siya wa anna zalika la yunafi ma kataba ma kutiba fil lawhil mahfuz wannan bayya cin karo da abinda aka rubuta a cikin lawhil mahfuz mun gane ko fa kadhalika al umr bi ziyadati yazidu wa yanqus haka dan shi ma rai rayuwa take daɗuwa take raguwa bin nazari ilal asbabi talar da lura da sababin da ya sanya take raguwa ko ta ƙaru fa huwa la yunafi ma kutiba fil lawhil mahfuz aidan shi ma bayya kore abin da aka rubuta bayya cin karo da abin da aka rubuta a cikin lawhil mahfuz menene wannan ma'ana cewa dalilin da Allah madaukaki ya kaddara ma za ka yi doguwar rayuwa sai ya sauƙaƙa ma hanyar sababin da za ka samu wannan doguwar rayuwa ta tambata na daga cikinsu sadar da zumunta in gane ko Allah ya riga ya ƙaddara mutum lokaci ɗan kaɗan takaitaccen rayuwa gare shi sai Allah ya sabbaba mashi hore mashi ayyukan da za su takaitar da rayuwar shi kina abin tare suke ba cin karo babu cin karo a game da su na'am qala fa kadhalika al-umr yazidu wa yanqus nam nan ya kawo wa yankus wa yankus khata ne na matbai wa ziyadatuhu ta'a wa nuqsanuhu al-ma'siyah nam wa yazidu wa yankus bin nazri ila al-asbab fa huwa la yunafi ma kutiba fi al-lawh fi fi al-lawh aidan fata'ammal hadha fa innahu muhimmun jiddan fi hal mashakil kathira yace kai tsokace akan wannan irin mas'ala abu ne mai amfani mai muhimmanci da gaske zai warware ma wasu cin karo da ganin cewa na akwai wata matsala kuma alhali babu matsala a cikin a cikin mas'aloli da yawa na'am قال المؤلف رحمه الله وانا عبد الله بن عمرو بن العاص ina ga lokaci yayi sai mu tsaya akan wannan hadisi akan abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure الله غفر تامنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مباركا ولا تجعلنا من القانتين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مباركا ولا تجعلنا من القانتين اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عليكم السلام Beruha suna rijiya ne. A rijiya, na